سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من أتكلم لتاب الرق والأسباب قراتون أقوم مشاشدكم آه شافي دليل هدو ومنها daga cikin dalilai na hadisai da suka tabbatar da cewa sayyidina abubakar shine jagora a cikin sahabbai ma rawahu ahmadu fil musnad abinda Ahmad dan Hanbali ya rawaito wal Bukhari wa Muslim ana bi Sayyid al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna amanna nasi alayya fi subati wa malihi Abu Bakar hakika a cikin mutane wanda ya fi min baiwa a abokantakar da ne gari da shi da dukiyarsa shine Sayyidina Abu Bakar annabi yace walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan da zan riki wani badadi a cikin al'umma ta gairar rabbi banda ubangiji na lattakhastu ababakar da sai rike sayyidina abubakar khalilan shine badadi walakin ukhuwatul islam wa mawaddatu sai dai ɗan uwantaka ta musulunci da kuma soyayyar musulunci wato kafiyatun ta isan mun la yabqa yanna fil masjid babun ba wani guri kofa da za ta wanzu a cikin masallaci illa sudda sai an rufe ta illa babu abubakarin sai kofa sayyidina abubakar وفي رواية أو رواية فإني لا أعلم أم امرأ أفضل إندي يدا في الصوبة من أبي بكر أنا بس بنسان ولا متم ما في جرما أو جينا أو جن أبو كان تكابة كما سيدنا أبو بكر قال ابن رجب الحنبل آه ابن رجب يفعل أتكين فتوى الباري ناسا إيش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة تخصيص أبي بكر أتكين وانا خطبة من لا ياكي بن سيدنا أبو بكر من بين الصحابة كلهم بالفضل tsakanin sahabbai gaba ɗayansu da falala wa'auma sannan ya nuni ila hilafati zuwa halifancin nasa bi fatihi babihi da buɗe ƙofarsa ila masjidi zuwa masallaci domin an ce kowane sahabi ya kulle ƙofarsa da ƙofofin sahabbai wato kamar da kuka tagogin nan ai ƙofofin nan haka suke ga ƙofar sayyidina abubakar ga ta sayyidina umar ga ta sayyidina usman ga ta duk sahabban nan kowa ya kewaye to sai manzala ce kowa ya rufe ƙofarsa sai sayyidina abubakar shi kadai ya bata to kaga sai kice to anan wannan akwai imai kan cewa sayyidina Abubakar shine halifa saboda an bude kofar sa zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sadda abwabin nasi kullihim da kuma kulle kofofin mutane baki daya fa fi zalika a cikin wannan isharatun ila annahu huwa alqa'im bil imamati ba'dahu wannan shi ishara ce zuwa shine mai tsayawa da jagorancin sallah bayan manzon Allah fa innal imama domin shi jagora ya hataju ila siraqil masjidi yana bukatu a zuwa hanyar da zai dinga shiga cikin masallaci wa zalika min masalil musallina fihi wannan yana daga cikin maslahan masu yin sallah a cikin masallacin to wannan jawabi ne nawa ibn rajabin al-hanbali wa qala ibn baddal ibn baddal ya faɗa a cikin sharhin bukhari yace wa fi zalika dalilun ala khilafati abi bakr ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai dalili a sahalifatin sayyidina abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan mankawa da aka faɗa ana jigo? akwai wata irinta ga sayyidina aliyu Allah ya dare shi na fatan gane yawwa tambihun farkarwa zakara ibnu hajar fi fatil bari ibnu hajar ya faɗa anna hadhihi manqaba li abi bakarin qad sharakahu aliyun radiyallahu anhu fiha cewa sayyidina aliyu shi ma yayi musharaka da sayyidina abubakar a cikin wannan manqaba wastadalla bima rawahu ahmadu ibn hajar yace to ai ahmad dan hanbali ya rawaito wannan sa'i wa tabarani wal hakim min durukin to wa aktafi huna bima rawahu ahmad al musnad nan ga abinda ahmad ya rawaito a cikin musnad ahmad dan hanbali an sa'ad bin malik qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi sadd al abwab al shari'ati fil masjid wallahi Allah sallallahu yayi umarni da a toshe kofofi wanda suke shigo ake shigowa cikin masallaci daga cikin su wato rika babu ali radiyallahu anhu aka bar wa tarki babu ali da kuma barin sai ofa sayyidina ali Allah ya dire shi fa qala ibnu hajar to sai shi ibnu hajar yake cewa wa hadal ahadith wayannan hadisai wanda aka kawo kenan na cewa sayyidina ali an ban masa sai ce yuqawi babu hababan wato shashin su yana karfafa shashi wa kullu dariqin min salihul lil ihtiyaji kuma kowanne tafarki na isna isnadin za a iya kafa hujja da shi shi kadai fadlan amma jumu'iha ballantana ma idan an hada su sun maradda to sannan sai iraddi alabnul jawzi absa abul faraj abdurrahman ibn jawzi a iraduhu hadha alhadith fil mawdu'at saboda yayi iradun wayannan hadisai a cikin mawdu'at nasa sai kawo hadisan cewa na sayyidina aliyu da aka bude masa kofa wannan hadisin bai inganta ba me yasa wai bi dalili mukhalafati al ahadith sahiha wai saboda ya saba da hadisai wanda suke ingantattu annan da ibn hajar yayi na rabbi ga ibn jawzi a cewa me sun mai radda alabin jawzi ira da wahala hadisin mabu'at bi dalili mukhalafati al ahadith sahiha fi yaki abi bakar wai saboda ya saba hadisai ingantattu a haƙƙin sayyidina abubakar wa za'amihi da kuma yadda ya riya ibn jawzi din annan rafiba kuma lazina da suhu li qabilu bihi ababakar yace ai ɗan shi'a rafibawa su suka suka dassin shi wannan hadisi an fahimta ko na sayyidina ali wai dan su yi muqabala da hadin sayyidina abubakar ya da shi an fahimta sun makala sai yace to anan nake so zama mu lura da kyau kun ga yanzu ga su ahlus sunna ne guda biyu suke magana kan su an gane ko ga sayyidina ali ai ga ibn hajar ga kuma abul faraj abdurrahman bin jauzi dukan su yan sunna ne ahlus sunna ne babu shi an ce a tare da kowa kowanne amma kaga sai fahimta ta dan saba ina fatan gani yawa dan kaga ga ba wai shar'i ne duk lokacin za ga goyen baya na wasu al'amura makamanta irin wannan an gane ka dauka daga dan shi'a ne ko ba daga ko kuma ba daga wato wanda yake musulmi sadidi ba to sun makala sai shi ibn hazar kita wa akhada ibn jauzi an gane ko ashe wanda ya kuskure ka gaya masa an fahimta ko kuma ko da ya mutu ba dan tsakanin ibn hajar da ibn jazir shekara wajen nawa wannan shekara 300 da wani abu shi 597 ya rasu an gane abul faraj shi ko ibn hajar ba 852 an gane ko sai kaga tsakanin su ga karnoni wajen guda uku amma duk da haka bai hana ya faɗi kuskuren sa ba saboda me idan ya shiru ai za a zo a sami irin mu wanda mu kawai na muke duba muke muke makaranta an gane ko mu ce kawai shikenan ba ruwan mu magana ta riga ta wuce ibn zuzi ya faɗa ai an gane ko to yace a khada'a fi zalika khada'an shani'an yayi khada'i memuni ma'a anna al-jam'a bayna al-qadiyyatayn mumkinun tare cewa ai zai yi a hada tsakanin kofar sayyidina ali da kofar sayyidina abubakar an gane minha daga hanyar da za a hada su anna baba aliyin kana ila jihatul masjid cewa kofar sayyidina ali ai kawai ba ta da wata hanya sai hanyar masallacin sauran sabon ba suna da sanyoyin da ba ga kofar waje ga kofar masallaci sai aka ta ku toshe kofar masallacin ku zabi wata kofa ta hanyar shigowa shi ku sayyidina ali kofa ɗaya ce kawai sai aka ban masa an gane ko wala mai kulli baiti babun gairi bai da wata kofa gairi in ban ban da wannan kofar an gane fal zalika lam yu umar bi saddihi dan haka ba umarce shi da ya rufe ta ba wa minha ɗaya hanyar da za a iya jami sai ce annal amra bi saddil abwadi umarnin da aka bayar na cewa a rufe kofar nan wa qa marratayn ya afku ne sau biyu fa fil ula istisniya aliyun a na farko aka togace isis na aliyin aka togace sai na ali lima zakarahu saboda abin da aka faɗa an gane ko eh wa fil ukhra amma ta biyun kuma to isis ne zai ko isis ne aliyun sai zaman to wato an yi mabni lil majhul kenan kuma na yi fa'il kenan wa fil ukhra isis ne abubakar an gane ko kaga ya fito fili anan sai aka yi istisna'i gawa sayyidina abubakar intaha bi sarrafin wa ma'rufun kuma abun sani ne Allah sahabar ta sahabban manzon Allah ya akhuzuna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sadara minhu akhiran suna riko daga manzon Allah abin da ya bayyana gare shi a ƙarshe kaga wanne ne na ƙarshen sayyidina Abubakar saboda sayyidina Abubakar shine halifa to jama'a ina ga zamu tsaya nan saboda lokaci an fahimta ku saboda na farko dai a ga makara da nayi saboda wani dalili da ya fitar da mu an gane ku kusan tun karfe taran safiya ni ban tsaya ba har yanzu ai ban zauna ba yanzu sai wannan zaman na karatu na yanzu kuma kowa ya sani a cikin wannan gari namu na Kano wata musifa ta faru a ranar Lahadi da ta wuce aka samu wasu mutane wanda suke yin da awarwai su ma yan hakika ne an gane ko irin dai wayan da aka yi wancan na abu din yas nan wajen shekara nawa da suka wuce kuma daga bayan aka samu irin saka lafiya masu waƙoƙi na rashin mutunci na wulaƙantarwa na cin mutunci ga Allah da manzon Allah to wannan al'amari ana ji ko abu ne wanda yake idan za ku shaida nan mun sha ba da shawarwari ga manya an fahimta ko wanda su ne jagorori na ɗariƙar tijjaniya sannan mun ba da shawarwari ga ƙungiyoyi ina fatan gani ba zai yiwu a dinga zura ido kan irin wannan al'amarin ba ba kuma wai wai wata fa'ida ce da take dawo al'umma ba kuma mu mun faɗa ba su ɗaya ba su biyu ba duk mutumin da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya kafirta kai ba mazancin ka gaya manzon Allah magana ba yanzu kamar shi mai cewa lam yalid wa lam yulad nan shehu ne halice shi ai kaga manzon Allah ya gaya magana ko Allah ya gaya wa sadaka ya kafirta ya ba addinin musulunci ya zama mushriki kai tsaye ba wata magana shi ku dariƙa mun sha faɗa in kaga mutum ya zama dan dariƙa to dama sai da ya zama musulmi sannan ya zama muhusini ai wato mumini sannan ya zama musulmi bismillah kan kallah a nan zashi an gane ko so da haka dole jama'a mu kula da kyau ba zai yi a dinga rena hankalin al'umma an gane ko da da'awar cewa mu ne yan faira mu ne masana Allah mu ne arifai mu ne yan azkaru mu ne yan kaza da kaza wannan kuskure ne ba daidai bane ba ba shakka wato duk dan faira na gaske in dai dan faira ne kai na gaske mabiyin Shehu Ibrahim to wallahi dole i zamanto ya bayyana da bara'arsa a fili kan wannan aiki sadaka muna shaidan muku da yawon duka ɗariƙun tijjaniya wato ɗariƙar tijjaniya da kuma ƙungiyoyin ɗariƙar tijjaniya baki ɗaya kan cewa mun barranta ga wannan aiki kuma muna roƙon Allah Allah yadda kai wa ashabul fili dandazon yan haƙiƙar nan wayanda suke fito da irin wayannan zantuka tunda abin nan idan mun kalla da kyau sai mu ga sauran aka yi wannan al'amarin abin kamar bibiya yake yi kuma duk da cewa in mun kalli wani bangaren za mu ga galibin fa wannan al'amarin yana zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin za a yi maulidin shehu wanda me yake nunawa yana nuna cewa ana shirye-shiryen dakushe an gane ko jama'ar shehu wanda ko wannan ba zai yi ba wallahi mutum mun nura wani kafiruna an gane ko wannan da za su haƙura su kyale yawwa amma wato su yi haƙuri wani abu ne na Allah ko mun sha yin bayani a kai to a nan wani abin da nake son na yi magana nake son ɗan yi dajiya a kanta mun yi irinta a wasu shekaru da suka wuce amma shawara shi ne wannan mutum wanda aka ce a sharifai an gane ko a shi dama ba sharifi ba ne ba kai ka san baya da za a yi sharifi ya zagi kakansa ba zai yi ba ba zai yi wannan sadaka ba sharifi bane ba ai ba shi ba hatta wancan sharu na sharu'u ba ake ce masa ne na hotoro shi ma ba sharifi bane ba ba jikan manzon Allah bane ba ba yadda za a jikan manzon Allah ya tsaya ana zagin Annabi Muhammad ko ana gaya wa Allah magana ba jikan manzon Allah bane ba sadaka mu kiyaye wannan abin da kyau jama'a kada wani ire yana maka hankali addinin ka fa shine fa abin da zaka tsira shi ranar kiyama ba kafa da wani ran alkiyama za ka sai a wani duk malamin da ka sani ko duk wani wali da ka rike wallahi kawai hanya yake haska ma amma ba yadda za ka shiga kabari a ce da kai a to ai kai tunda kana bin wali wani tsallake ba za a yi wannan ba shi sa dole sai ya sa ka akan tafarki ya abin yake daidai ne shi kenan ba daidai bane ba ai sallama sadaka su magana su wani taka wata tsiya wata duk irin wayannan abubuwan wallahi mu kiyaye su na sha faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba cewa irin wani mutane kafirai ne jinin su halal ne ajinance saboda me me ake bukata me ya rage ka ce kai ba allan da muka sani ne ya halice ka ba kai wane ne ya halice ka ta ka kabar abin musulunci ka fita arrijatu kubrul muslimi bi sarihin aw qawlin yaqtadihi aw fi'lin yatadammanu to kuma nan ka zo qawlin kai lafzun yatadammanu kai karra ka falla kai kai ridda to kuma me ya rage yanzu ba wata magana addinin musulunci an fita an fahimta ko to wannan kenan akwai tunda mun dan tattauna da wasu daga cikin makotan wayannan al'amura kuma akwai kalubale ga iyaye jama'a an fahimta ko duk lokacin da danka la kaddara la Allah ya sa ya fada cikin wani abu to abin da ya kamace ka yi kana musulmi mumi ka kira shi kai masa iya nasiha da zaka iya masa idan an yi fa ni'ima an gane ko amma ran da zaka ce ɗanka yi maka laifi kana Allah ya tsine maka Allah ya la'ance ka to ai wannan la'anar za ta dawo kanka yanzu yau mahaifin yaron nan yana yana yana kulli saboda yaron wata irin la'ana ta kare masa yanzu an zo an rushe gida an zo an yi waye to kuma ka zo kai ne kake faɗar Allah ai na ji labarin har da kiran sai da aka zo aka zauna ma da shi aka kira kafin wannan lokacin ba aka zo aka yi musu sulhu da da uba aka ba aka yi musu sulhu tunda ya riga ya kore shi daga gidan baki daya baya ruwansa da shi kan wannan aƙidin nasa da sauransu kama mutanen mu da yake kawai ga sunan sai aka zo aka zo aka rushe gidan mutumin aka zo aka yi waye Allahu alam da shi a cikin ba da goyen baya ba shi a ciki oho dai dan kuka dama an ce shi ke janyo uwarsa ko to alayi halin akwai kalubale idan dan ka ya fara cikin wani abu dama tarbiyya ce ma bai samu ba asalin tun farko kai ne abin tuhuma ma ko ba gane ba wataƙila barin sa kai kawai sa sa kai je ka kawai shi ke nan ba wani abu sai kuma abu ya zo kuma ka ce kai za ka yi kai ga me da kai ga me kaza kai ga me kaza ya kamata wannan abu mu iya bakin kokarin mu akan su wannan kenan a magana da ta fara ta farko irin wayannan mutane jama'a ba musulmai bane ba kafirai ne kuma ba yan dariƙar tijjaniya bane an bayyana ko ko da sun yi intisabin kansu zuwa ga dariƙa wallahi ba yan dariƙa bane wace irin dariƙa kake yi ba ka sallah wace irin dariƙa kake yi ba ka azumi wace irin dariƙa kake ba ka girmama Allah da manzansa ina kalmar shahada ka take tukunna sai haka ba yan dariƙa bane ba ko da sun yi da'awar yan dariƙa ne wallahi ƙarya suke yi kuma babban shahidi musamman da sun gamo za a yi maulidin shehu ibrahim ai dan ba wanda ake so a janyo wa zaki irin shehu ibrahim nan kuma shi ake zaga tamma ku ji jama'a da kyau wanda zai ce zai zagi shehu ibrahim ya fa sani Allah fa ya gaya mana Qur'ani wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura an gane ko sannan wala taziru waziratan wizra ukhra Allah fa ya gaya mana wannan cikin Qur'ani an gane ko ya kamata wanda ilaifi ka tsaya a kansa ba ka tsallake ka ce ai kai shi ke nan bari tun da wani ya yi bari mu dira a kan shi wato wanda yake intima ya zuwa gare shi to idan ba ku manta ba jama'a na taba gaya mana nan cewa shehu ibrahim din kansa bai tsira da gare su ba su wa'annan tsinannan mutanen shehu ibrahim bai tsira da gare su ba shi ma zagin suke yi idan an ce bai taɓa sallah bai taɓa barin sallah ba sai shi ma bai sallah ba shi ma kansa akwai sauran abubuwa da bai da wasala ba to yanzu kai a wani irin aqida ce kake so wata irin wasala ce in ba wasala zuwa wutar jahannama ba kuma na mashin ya faɗa gashi na mutum da wani rasai da aka mata tambaya cewa ga wasu ba sa sallah ba sa komai sun ce wai kawai su sun wasala ita yi sun wasala amma ku tambaye ni ila ina wasalu suka ce zuwa idan suka wasala ce wasalu ila sakar sun wasala zuwa wasu sakara saboda Allah ya ce ma salakakum fi sakar qalu lam naku minal musallina wa lam naku nutsu miskin wa kunna naqudu mal khaifin saraka ba wata magana wanda ya shiga wannan abin ya zama kafiri ya bar addinin musulunci babbar shawarar da ni nake bayarwa ga sadar shine manya a a iya bakin kokari wajen kauracewa wanda da aka san yana da burbushin wannan aqida wannan ya zama wajibi wanda duk aka san akwai burbushin wannan aƙida aka wa'azantar da shi yake wa'azantuwa to gaskiya fa ya jibi hijranu a kaurace masa ko taro yazo wallahi ba a gaite shi ba a sa wasu fitar da shi wannan shine wajibi amma ba zai yi annin garin hankalin al'umma ba nan an ba ana ta ba ma tare da su amma kuma an musa sai kuma magana cikin akan high table ma dole waɗannan sai an yi wannan sai an yi wannan aiki sai an kore su an yi sallama da su an yi watsi da al'amuran su baki daya da kuma su yi da wannan kenan sannan abu na gaba su masu magana kan shehu ana jigo akwai wani abu da kullum abin akwai bakan tare an fahimta ko a ce duk lokacin da irin wannan musibar ta su duk nan mun sani masifar da shi wannan tsinannen yaron ya ɗauko ba za ta faɗa kansa ba a tsalle za ta koma kan manya a yi ta zagin wani a ta zagin wani a ta zagin wani sai ce a ai shi ne ai da gurin za ta samu an fahimta ko hatsarin fa ba fa karami bane jama'a yanzu in ka dauko misali kace bari ka dauko shehu shehu ibrahim ko ka dauko shehu tijjani ko ka dauko wani shehi kace bari shi zaka baja tare da bara'arsa wanda kowa ya san ta ba shehu ibrahim kuma shehu ibrahim sai da ya fito karara ya yi rubuce-rubuce ya tashi da kansa yanzu ba kuma sabo wacin shekarar ai wannan lokacin da aka yi abdulgin yasin nan shi wannan bamba na na na izala din nan bamba darta bamba ai da kansa an gane ko da kansa sai da ya ba da labarin cewa shehu ibrahim da kansa ya ba abdullahi ja'far haggana ya je ce ba shi ba shi ya sallama shi ina izalarsa ba ba fa wai ba wai yana yaban shehu ibrahim bane ba a Allah ne ma kura shi wannan gurin sai da faɗe shi da kansa yake wannan labarin haka sannan mu kalli wani abu jama'a abubuwan duk da ake faɗa ake jingina zuwa ga shehu ɗin nan shehu ya bayani a rubuce ya bi nan ya rubuta ya bi nan ya rubuta wannan wani takardar rubutun shehu ibrahim ne da hannunsa wanda ya rubuto sai zuwa malaman kano akan shi wannan abdullahi jafar ɗin yau shekarar shekarar ita wannan takarda dubu da ɗari uku da tamanin yan wana dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya ko shekarar muke nan sittin da ɗaya shekara sittin da ɗaya da rubutawa wannan bashir ibrahim ga abin da ke cewa ya ce alhamdulillah assalamu alaikum ashabuna wa ahbabuna ansaruddin wa tsarika sallama tabbata gare mu abokanmu da masoyanmu wanda suke mataimaka addini da kuma tsarika ya ce ba da ma ba asu ilaikum bin risalatul ula bayan na aiko muku da takarda ta farko samitu bi khabri abdullahi ja'far sai na saka jin labarin abdullahi ja'far wai abdullahi jafar za mu muku bayanin ya aka yi da wannan addu'o'in da shehu zai masa yanzu barku shi allazi hawaltu miraran hidayatu ila sawaji shehu yace nayi iya bakin kokari na na shiryar da shi zuwa daidai fa ba sai yaki illa an yattabi nafsahu wa shaytanahu wa dunyahu wa hawahu sai ga gwara ibransa an gane ko yabi shaytaninsa yabi duniyarsa yabi son zuciyarsa to jama'a mu gane ashe duk waɗanda muke ganin suna wannan aƙida ta su haƙiƙa ta ƴan ƴan masu da wasu wasu ƴan haƙiƙa ne to ga waɗanda suke bi ba Allah suke bi ba wallahi ba shautu jan suke bi ba manzon Allah suke bi ba ga wanda suke bi yattabi a nafsahu wa shaytanahu wa dunyahu wa hawahu wala alla Allah arada bi shaqa shehu ibrahim yace tayyu Allah ya nuku shaqa'i dan wuta ne wannan Abdullahi Jafar sai ce wa qadara fa'atu anhu al-izna shauce na ɗauke masa izini da ni na bashi ɗari izinin ɗariƙa tijjaniya izinin bayarwa to yanzu na ɗauke masa izinin baki ɗaya sai ce wa jibril da jibril ma in arada khairan in ya nufi alkhairi wa arada albaqa fi subatina idan yana so ya zauna da abokanmu falyasahab kubara ya sahabina ije abokancin manyan abokanmu kasuwa kenan cewa tiku su ce sarka funga su ce mai hula su ce masu jami'an mota waya su luku tsarika taho ya bi tafarkinsu faddinu shawai sai shi fa addini lillahi na Allah ne la yutakhadhu lahwan ba a rukun addini ta hanyar wasa wala tijaratan ba a rukun addini ta hanyar kasuwanci wala shahawatan ba a rukun addini ta hanyar sha'awa bal al jihadul asgar wal jihadul akbar an gane ko jihadi ne karami da kuma babba sai ce wa ma wa ma suwa zalika fadari ku shaytani amma wani abin da ba wannan ba to ta farke shi ne sai ce fa illa bai kabal haza in bai kai da wannan ba to fadu ruduhu an jam'iku kun ji magana da Allah ku kore shi duk wanda ya zo muku taro ku kore shi in shi Ibrahim ashe ba mu hanyar magantar yan hakika in ji Shehu Ibrahim shine na kore su sun taron amma babu dalilin da zaka wasu ne kawai mudarat billahi allazi kasu zo gidanka kasu zo taranka fadu ruduhu an jam'iku maganinsu kenan wa qad rafa'atul izna anhu wa khallaytu bainahu wa bain nafsi na dauke izini gare shi na bashi tsakanin sa da ransa wa salam ibrahim bin alhaj abdullahi alkaulani wannan shine jawabin da shehu ibrahim to jama'a yanzu duk da wannan ana samun wani abu daga wajen wani fandarari wani shaidani wanda ita ba a hawa wa shaidana huwa nafsuhu sai ta a shehu ne ya koya ya shehu zai koya kuma ya zuwa irin wannan zantaka ba fa nan ne kadai gurin da shehu ya magana ba a cikin rakau idan ba ku manta ba da muna magana akan cewa shehu nan dalika sun kubuta gabarin irin wayannan abubuwa na yan hakika sai na kawo nake cewa wa ala asihim ash-shaykh ibrahim niyas nafsuhu an gane ko na ce wato jagoran wato bara akan wannan al'amarin shi da shehu ibrahim da kansa na ce faƙad tala a fi nafsi zaman hira julin min atba'i an samu wani mutum daga cikin mabiyansa yusuf ma abdullahi ja'far kun ji magana ta bi ta mutu bi misli hadhihi da'awi wa tarki salati wa qatiham al muharramat da kuma kutsa mala ma abba wannan a buga shi a rarraba jama'a don a ga ga rubutun shehu dai kowa ya tafi da shi a dan yaya shi to faqad da awu shehu wa nasahu shehu ya kira shi Abdullahi Jabir ya masa nasiya walakin nahu lam yaltafit ilayhi bai waye shi ba hatta katabar ta mashhura ila ulama'i kanu yuhadiruhum minhu sai ce wa hazi qidatun minha ga wani yanki daga cikin wani rubutu shehu yayi a cikin littafin sa'adatul anam bi aqwali shaykh al-islam shafi na 78 sai ce wa haza wa qala ka sayyidul arifina منذ نشأة الصوفية ومنذ نشأة الطريقة التجانية تريد منها رجال shehu yace an kori wasu mutane daga cikin dariƙar a sawul adama al hadara wanda suka munanta ladabi da halarar ubangiji sai ce wa minhum abdullahi ja'far jama'a mu gane duk ɗan ɗari malaman ɗariƙa ba a samu jagoran haƙiƙa bayan abdullahi ja'far an gane ko wanda yanzu misali idan shehu ibrahim ne koyi hakikan nan me yasa ne ba ma ganin hakikan nan a gidan shehu man tijani me yasa ba ma ganin a gidan shehu a tiku me yasa ba ma ganin a gidan shehu nan da gaba ɗayan su sai wajen shi wannan shi ɗan abdullahi jabar duk wanda ka gan shi to daga wurin sani in ka je su baban salma duk yaran wannan mutsiyacin ne ina fatan gane duk wanda ka gani ana yi a kowane gari ne to yaran su ne to bari mu ji abin da shehu ya faɗa kansa yace madrudun an dariqin tijaniyya korarre ne daga ɗariƙar tijjaniya madarudun anil millatil muhammadiyya korarre ne daga addinin annabi muhammadu madarudun anna fit duniya wal akhirah ba mu ba shi a duniya da lahira sai ce wa kullu man sahib sahibahu wa huwa ma'ahu fi zalika ba shi kadai ba duk wanda ya abokance shi ma'ana abokantaka ana ji ko kanka roka wani sai ga haka shi ba a cewa ashabu malikin ashabu shafi min ashabina eh ana nufin sai ka zo ka zama ka hadda malikun bakwai bakwai zama abokan abokantaka ai duk wanda ya abokanci Abdullahi Jabir a cikin aikin sa to shi ma shi ne taka lafiya shine sharu uba shine ai sai ya fito duniya ya mana bara'a cewa ba na tare da taka lafiya na koyi da kirana an gane ko shine wannan yaron da irin su sauran su duk su ne shi ya ce wanda duk ya abokance su to yana tare da su baki daya Shau ya ce, a falyuballiki shahidu alga'iba wanda ya halarta ya sanar da wanda bai zo ba fa inni bari'un minhu wa bari'un min kulli man tawallahu shau yace ba ni ba shi wanda ya jibince shi ma ba ni ba shi yanzu dan Allah jama'a in kana kaunar Allah da manzon Allah kana dan dariƙa tijaniya kana masalafai da shehu Ibrahim kai yanzu kayi mutunci shi Ibrahim ya ce ba ni ba wani Allah ya tsine masa dan shi wannan mazmunin wannan mutan shi Ibrahim Allah ya tsine masa sannan a ce kai ba ka da aboki sai shi kai ma tsinan ne wallahi lazim sadaka wa hadha lillahi billahi fillahi wa nanu la ta'khuduna billahi la mutalaim la nuhibbu illa ahla allahi shi ibrahim wa la nuhibbu adan illa killahi wa in kana hadir wa huwa min awliya allahi yaqul nabi mursalin hadha firaqu bayni wa baynaka tabayyana annana la nashabu illa la nashabu ahadan illa idza lazama imtisal al-amri wa istanab an-nahy sadaka wannan kuma ba kusan wani abun mamaki ne zama shi fa a lokacin shehu wai me ya bayyana har ya ga Abdullahi Jafar wannan magana me ya bayyana ne abin da ya bayyana fa gashi cewa zai gaya mana ba fa irin wannan misakin annabi bane ba wallahi ba fara wannan abin ba sai yanzu a wannan lokacin ba fara ba abin da ya faru a wancan lokacin bari ku ji gashi cewa yana fara yace wa makasa shi Abdullahi bin Jafar ya tsaya masha Allah ya hatiku shari'atul muhammadiyya yana keta shari'ar manzon Allah al-mudahhara sai ce kaman me kaman ihi qaba as-salawatul fa'ita ita in sallah ta wuce ba sai karama ta ba kaga wannan dama sun daidai da mutanen ko wa man ihi iddatal wafati liman mata zawjaha da kuma yace ya hana yace idan mace mijinta ya mutu ba sai an idda ba kawai shi ganin ta aurenta wa da'awu da kuma da'awarsa annahu afdalu min nabiyina Musa alaihi salam ita ya fa annabi Musa alaihi salam wa yamna'u ta'alluma al-ilma yana kuma hana neman ilimi wa yunkirul maktuba yana kuma inkarin abin da yake a sallar farilla wa mata yana abin da ke cinta wai ya buzurul buzurul khabisa yana yin da shi wanda yake mummuna fi azhan nasi a cikin kwalan mutane wai ya garsa yana musu da shi fi nukusihim tayyiba a cikin rawukan su tsar tsar tsar tsarka wa yudayibu lahum shahawat yana kuma dadada musu abin da yake na sha'awa an gane ko ma sai yakunu aqibatu sharrun wa balun alaihim abinda karshe zai zama sharri da musifa a kansu khususan Allah hadasi min bainihim musamman ƙananan yara a cikin su fakatarra babun nas ilai mutane suka yaudaru da shi a a wajen atba'a ya kuma samu mabiya li adami tamyizihim bayna da'i ila al-fayda wa ila al-fiddati haqqan saboda rashin bambancewa waye dan faira waye kuma dan fidda an gane ko kudi yake nema ije wannan abin ba dan faira bane wallahi sai shehu ya ce wa qad huffat jahannamu bil makari da ba an kewaye jahannama ai bi shawati da ba ban sha'awa an gane ku to wannan shine karshen jawabin shehu saboda haka yau da shehu ya halarci masu kuma irin wannan lafazin ba mu san kuma ya shehu zai yi ba ba mu san ya shehu zai yi ba to yau gashi kuma mu masifa ta zo dama irin wannan abin an shine abin da yake sako wa kuntu fatan min jundi iblis farta qabil halu hatta sara iblis min jundi eh wani ya sa wai da shi yaron iblis ne amma da ya dinga samun taraki sai da ma iblis ya zama yaron sa to su ne yanzu wannan su Abdullahi Jafar da ma yaron su ne yanzu ake to bari ku ci da Shehu Ibrahim ya yi addu'o'in sa bakake kan Abdullahi Jafar ai yana da kyau mu ga ya cika ne shin ya cika da imani shin ya yi kyakkyawan karshe an bayyana ko kai yanzu ko malamin ungoku ne addu'a baka tunanin Allah ya amsa ta bari a ci Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim Allah ya jirshi da yi wannan addu'ar karshe ya aka yi da Abdullahi Jafar zo mutuwa sai ce shi in ya mutu ka yi masa sallah ka yi masa wanka abin da shi aka ka aka shi makabartan musulmai an gane ko ita abin da shi a cikin gidansa a cikin ɗakinsa baya buƙatar makabartan musulmi ba sallah ba wanka haka yana wari yana ɗoyi haka aka binne shi kuma kuma wani ikon Allah har zuwa yanzu idan lokaci lokaci yayi tsinannin masu da wasu ‘yan hakikar ne suna zuwa su ɗebo mata ko ba gane ba sai a to a zuwa ya danda zuwa bakin kawar ana shan abin da za a sha ana iskancin da ake yi to yau yawon da muka kewaya ga shayi malam tare muka kewaya da shi ta karfe ta sai yanzu ga shi muka dawo to yawon da muka yi cewar doka muke da bukatar ka zama an tabbatar da ita domin dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kowa da kowa ne ba yayin da riga ba in dai sunan kana kamar la ilaha illallah to annabi Muhammad naka ne an fahimta ko to ba zai yi wa a dinga kaba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kawai shi ba mu mun sani a doka ta addinin musulunci mutumin duk da yi wani abu ya taɓa manzon Allah ya bar addinin musulunci kan ku manta ba kwanan nan muka yi wa dan tamore hukunci a wannan gurin ba cewa dan tamore jininsa ya halatta me yasa ai ba saboda zagin sahabbai bane ba an fahimta ko ba saboda zagin sahabbai bane ba saboda zagin manzon Allah ne yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ayaya ta'riban jirwaye ne kamar wanka amma shi wannan yayi shi tasriha an bai an gane ko kuma idan mun kalli wani abu ana ji da kyau za mu gane cewar hadarin shi dan tamore kusan ya fadar wannan yaran don shi wannan yaran ba abin sama ga inda ya karanto a littafi bare har wani jahili ko wani wanda zai karanta ba ya rudu da wannan nan shi ko wannan an karanta an ji yaro wani ma da kauye ga sunan tuni suna zuwa da kauyuka a ai littafi aka bude an gani shikenan ya yarda abin da aka faɗa to shi sa hatsarin sa yake da yawa ina fatan gani saboda muna fatan Allah ka tsarkake mana garin mu da waɗannan murtaddai mushrikai domin wannan sun fita daga addini sun yi abubuwan da ba za mu iya wani imam malik ya ma ba kawal ummati ba da sabbi nabi me ya sauran wanzuwa al'umma idan an bagi manzon Allah to sadaka muna fatan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari zai za a dakile shi daga wannan lokacin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba zai yi a ce kawai shi kenan sai a yi ta zama saboda wannan shawarwarin da muke bayarwa ai kuma kwanaki nake faɗa muku cewar mutanen nan na Nijar suna da ƙoƙarin da ya fi namu ba za ka taɓa haɗa sunan ba amma wanda da muka lagan zai wuce abu yan birni ne yan da ya ƙauye ne wayan birni muke cikin yanzu jama'a mutanen da da aka zo aka samu masu irin wannan aikin wani ya ɗauko ga ƙur'ani ya ɗaura giya a kai ya ɗauko kuransa irataya ya ɗauko mace ya riƙe ga ƙur'ani a cikinsa ya suka yi malaman ne suka haɗu irin wannan yawon da muka yi a karmar Allah to ba ma irin mu ba mu samari samari a'a manyan ne suka haɗu wallahi ake aka kewaye garin ana muzahara ba yadda ba ƙarshe da aka zo BBC take magana da su yake cewa mu yan tijjaniya ne tun da aka haife mu kakannin mu masu tijjaniya suke yi amma ba mu san wannan abin a cikin tijjaniya ba saboda haka mu dole muna buƙatar lallai sai an yi wa wayannan mutanen hukunci ƙarshe an kama an yada rediyoyi bidiyo wanda sauransu da an yi yada da masu ji kuma wannan shi ne kiran da nake ran lahadin nan ban ma san an yi wannan tsayar ba nake magana a masallacin shehu ibrahim a nan gadon kaya cewar wannan shi ne abin da ya kamata bai kamata ce ana jin irin wayannan al'amuran ashe ko a ranar ma an yi kwabas a ranar ma so da haka mu dai muna Allah wadai da bakin duka yan mu'assasa ta kuddamu shifa da kuma yan gwarmadatai da ma sauran kai duk musulmin Najeriya gaba ɗaya da musulmin Kano muna Allah Allah wadai da wayannan mutane kuma muna goyen baya muna goyen baya idan a hukuncin duk da ya kama dan hukuncin mu a addinin a addinance kisa ne wallahi Allah da za su taimaka mana irin wayannan mutanen ba sai kun kashe ba kau kada ku asarar aminan din ku ko kawai mu je a tura a je can gidan mutara an gane ko ko dogon banki kawai a tunkulo su abin da ya faru shikenan wallahi Allah shikenan abin duk da ya faru shikenan a gurin saboda ba zai yi a dinga wulakanta manzon Allah jama'a suna ji kuma ba komai ba Allah kai mana maganin wannan musifa Allah ba da yawon mu ba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba wani bawan Allah da yake gaya mun yace shi ya ji abu yace amma kakka yadda ka zace ba abinda zai kai amma na san yasu dai na san na mai kafirci ne ba wata magana saboda ka ba ba fa'ida sai an maimaita tunda abu ne an ce irin wannan abin an yi shi to ko ba sai ka ji ba musifa ce dai tunda gashi tunda kaza ana har abin ya kai ga an yi kaza an yi kaza to musifa ce ta manzon Allah ko taɓa addinin Allah to muna fatan Allah ka kiyaye mu masu wannan abu Allah in za ka shirye su su dawo addinin musulunci to Allah ka shirye su dawo addinin musulunci in kuma ba haka ba to Allah ka yi mana maganin su alfama shugaba sallallahu alaihi wasallam to wannan naga zamu zamu dakata saboda yanayin na'am na'am na'am ai shine shine abin da nake magana a ai Allah ya faɗa innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu ko Allah ya magana kan waɗanda suke son su ya tabarna an ta barna ba su da an ji da su ake la yuhibbu jihar bisu'i an gane ko ba a son ka dinga yaɗa yawan yawan yaɗa al'amura an fahimta yawwa sai ya zama to ka dinga kai sako inda bai je ba amma da zaka bar wannan ka ci gaba da neman gafara tunda musibar nan ta faru wai an gaya ma shin idan dan hakika ya abu shin ya dan hakika za ta kama me Allah yake wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasatan ko haka bane ko gore musiba idan ta taso ba iya mutum da za ta kama ba an fahimta ko musiba ce dai an yi an cutar da mu an cutar da mu kuma ana cutar da mu ni na san wannan musiba take faruwa a cikin garin nan da yawa ga sauran garuruwa me yasa ba za a je a mishi wannan musiba bane sai a cikin mu yanzu misali maulidin shewa cikin garin kano za a yi an za kano za a yi da ba su tafi can ba Allah ya kiyaye mu shi ma dai ba so ake ba amma dai me ya sai kana ne to Allah dai kai mana magani Allah kai mana magani eh na'am shi ya zai jama'a a hakan zai rubuce rubuce yana dan wutan nasa yana wannan yanayin nasa ya rubuce me zai rubuta sai kawai yara da yake da su aka gane barna ce ta faru tun a wancan lokacin kuma shi yanzu wallahi ina gaya mana da a yadda muke da sakaci ana jigo yadda muke da sakaci da a yanzu ne wani babban shehi ke wani muridin mai wannan abun ba zai iya wani katabatsin da shau yayi abu yayi shi saboda shekara 60 ba saboda shekara 60 da wuce shau yana da wayewar bari yayi abu kaza ya san wannan abun zai tabbata bari ai kaza bari ai abu kaza ai wannan shi shi ne irin karamomin wayannan malaman namu ba da nake gaya ba yanzu malam nasar kawar sau nawa nake faɗa karamarsa a wannan gurbin sau nawa nake faɗa sa ai kaga ba mashaji na irin shi ba ba kadare ne amma dai ala ayi halin yayi aiki da karamarsa ta fito fili mu muna muna muna tare da malam nasar kawar muna yara muna waye muna zuwa ba mu san akwai wani kurbushin zagin sabon manzon Allah a gidan ba amma me yasa shi malam nasar kawar ya cika rubutu rubuce-rubutun sai cika kan magana sabon manzon Allah da muna ro muna irga wasu makhdudai makhdudai sai da magana tafi guda shida da yi su duka akan sahabban manzon Allah wani kawai littafi ne na musamman akan tawassuli da sahabban kawai ikama wannan sai Allah dan wani yi min kaza Allah dan wani yi min kaza haka yi banda waƙoƙinsa da muka karanta a nan wajen baku manta ba duk waƙarsa in yau sai ya kama kafa da sabon manzon Allah saboda me ishara ce Allah ya nuna masa Allah samu wani fandararre a cikin zuriyarsa wanda zai zai rage sabon ce ba komai bane shi to wannan shine sadaka muna fatan Allah kai mana magani Allah ka yaye mana wannan musifa wanda za su shiryu Allah ka shirye su da kuma za su shiryu Allah kai mana maganin su ka nisan tamu da su mu dai ya ubangiji mun tuba mun tuba mun tuba wannan abubuwa da ake ta yada su Allah ka jefa musifar zuwa zuwa gare su kawai kawai za a rasa bai barka fitna musamman su wayannan fitinan nan da suka janyo to Allah ka tura musu su kadai albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana maganin wannan musifa naga wannan zamu tsaya haka saboda lokaci da kuma yanayi na'am faiba ka gani wato shine kwarami na alkhairi an fahimta musamman shehu ibrahim allah ya jari shehu tijjani ka gani shi ya fara bayanin faiba yake cewa idan faiba ta zo za ta bayyana a hannun wani waliyi wanda a hannun wannan waliyi za a samu da yawa daga cikin jama'a sun karɓi ɗariƙa ta hannunsa to ku ba wanda aka samu wannan faida ta tabbata a hannunsa in ba shi Ibrahim ba domin shi ne a hannunsa aka karɓi da ɗariƙa ta ta tijaniya da yawa ta kuma yana ta shiga cikin duniya da yawa aka samu al'amura da yawa na alkhairar so haka wannan shine kawai ba wani abu ba eh ba wani ƙari da wani ɗan faida yake da shi da ya saba abin da sauran al'umma suke da shi yau sai wannan kawai alherin da aka faɗa kuma alherin nan kuma kowa ya gan shi abubuwa nawa ne an irga su za ta towa daga daga ina aka same su daga shewa aka same su daga ina aka same su daga shewa aka same su ba za su yi ba eh ko da wani ya koya ce a ai mu tun kafin su izo mu mun fara yi daina muka yi to me yasa ka daina yi ko ba ka bane ba so haka akwai su da yawa to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace